أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أسعد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقداعي فريد دهري على الإدلاقي هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخ أم ربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد وارض الله عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin karanta ishfa saboda sanin wane ne ko saboda sanin haƙƙin sayidina rasulullah karanta ishfa yana jan mutum ya gane matsayin annabi ne yana nuna ma darajar manzala ne daga nan ne za kake ganewa duk annabawan sun ɓuye ne a jikin annabi muhammadu misali fatallaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi ko ce daga annabi adamu wai malamai abinda suke cewa ya da muskun an tawazo jukal jannata wa kula min hara gada haisu shituma wala ta karaba hadi shajarata fatakuna fatakuna min azzalimina kaga fatakuna hawa'u da adamu kenan amma annabi adam an ba shi dama ka ci ka sha ka yi yawo a cikin gidan aljanna komi kake so ka yi amma sharaɗin gashi nan wala ta ƙaraba halin shajarata da kai da hawa'u kar ku kusanci wannan bishiyar shine fatalaka adam min rabbi kalimatin fataba dai to wannan kalma in aka duba urukuru to za za iya kama cewa annabi adamu yayi laifi wannan shine doron nassin ake bi doron nassin amma akwai wani ɓoyayyen sirri ɓoyayyen sirrin nan akwai wanda zai fito duniya a fitowarsa duniya ba wanda ya kai shi a wajen Allah sai Allah ya bar sirrin a ba wanda ya kai shi a wajen Allah amma cin wannan bishiyar shi zai sa a fito da wancan amma an yi martogaciya karye ci karye ci tunda aka ce karkaci in ka ci sunan shi laifi to amma cin sai ya zamo kuma shi ne mafi alhairi gashi nan kar ya ci ne amma ya ci sai kuma ya zamo shi ne alheri an gane karatun da wuya karkaci daga rabbul izzati sai kuma ya ci sai kuma aka yi masa tafi ya ci amma fakar ya ci kuma ya ci kuma ya zamo cinsa ne ya zamo daga darajansa kuma an gane? to murɗaɗɗen karatu ne karkaci kuma ya kaci kamar an hana ka kayi kenan dole wani abu zai biyo baya haka ya kamata wani abu zai biyo baya to manufan cin shine zamansa a aljanna aikin kenan amma Allah yana sane ya nuna mar hakan amma sai masa ma'amuri ci kawai ci amma ba a fada ci ba kalman kar a cin shi ne zama shi yasa da ya ci sai Allah ce a to tun da ka ci za mu fitar da kai daga gidan aljanna za mu fitar da kai da kai da matarka gaba ɗaya za ku fitar daga gidan aljanna to dama a ina za a haifi annabin ya fito a duniya ne za a haife shi to zamansa aljanna ba aljanna ake son a fitar da shi ba a duniya ne za a fitar da shi dan ya ceci halittar duniya shine hikiman da annabi Musa ya ce wa annabi Muhammadu, annabi Musa ya ce wa annabi Adamu, ya ce, Adamu, kai ne babanmu Adamu ya ce, ni ne, ya ce, da yanzu muna gidan aljanna, sai ka ci bishiya bayan an hana ka, sai ka ci, da ba don haka ba, da yanzu muna gidan aljanna ba wanda zai fito ya sha wahalar duniya sai annabi Musa sai annabi Adam ya ce wa Musa annabi Musa ya ce yanzu Musa da Allah ya umarce ni ya ce kan ci da ya kadarta sai na cin kana ganin na Allah dan saba ko naka zambi kaga amru nahyu amma nahyu ne ya fara zuwa amma amru fil gaibi sai ce sai annabi Musa an ji annabi Muhammad shi sai annabi Adam ya rinjaye annabi Musa an fahimci magana ya Adam dama kai ne ba dan kai ba da yanzu muna cikin gidan aljanna mu kan sa aka fitar da mu sai ce kana son in saba abin da ya ce kuma in yi ne ya ce abin da ya ce kar in ya ce ni wannan dan saba ai umarnin da aka yi kaga a gaiba kenan an ce ya ci ne to wannan shine malamai suke cewa da annabi adam da ya san cin abincin cin wannan bishiyan da yi na gidan aljanna da ya san cewa haka zai faru ya fito da manzala ya ce wallahi zai ce har jijiyar sai ya ci saboda ya fito da annai muhammadu saboda ai ba dan sa duniya ba da annai muhammadun bai bayyana a wannan duniyar ba an fahimta karatun yanzu yake kenan kamar amru da nahi kamar misali alhurmatu hairun min da'ati ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa aliyu ba ne ya manzo Allah ya ce aliyu goge rubutun muhammadu rasulullah ya ce ya goge manzo Allah ya ce sai na aliyu ya ce da wannan hannun zan goge wallahi ba zan goge ba manzo Allah ya saka ka ce kun ba za ka yi ba me abin yake nufi manzo Allah ne yace kai kuma sai kace ba za ka yi ba sai kuma zamo wannan shine darajar al-hurma al-hurmatu hayrun min al-dati eh al-hurmatu hayrun min al-dati yabi manzon Allah ya goge to rashin bin manzon Allah shi rashin bin manzon Allah ya goge sunan manzon Allah shine kuma darajar to ashe cin abincin da ya yi a aljanna annabi adamu shine dalilin alherin da duk kowa ya samu a duniya ta ta gefen sayyidina rasulullahi za a ji irin wannan karatutukan wasu abubuwa kamar rikitattu kuma a rikitaccen hakan da kake gani a nan ne kuma ake gane annabi eh da wannan abin ya zo yana rikice maka kai kai ka kai kai fakin ɗinsa ka ajiye shi a gefe to anan ne abin yake asali saboda haka gane manzala yana da wahala amma muna neman Allah ya sanar da mu shine innahu la gano ala qalbi wa kad yakunu al-gainu shi gainin huna alaƙalibihi a zuciyarsa ne a sakinatu ita ce sakina allati ta tagasha natsuwan nan natsuwa da Allah ke fazallahu sakinatu alaihi sakinatu natsuwa shine gainin eh wa yakunu istighfaru alayhi salam sai zama istighfarin manzo Allah samun natsuwan ina wulai gano ala kalbi waɗansu suka ce a ai gainu ba gainul agayari ba ne gainul anwari to gainul anwari sakinatu ne dumani na ne dumani na ne mutum ne yake jikin jin kishin ruwa na fitan hayyaci sai aka kama su duk abin da yake so a lokacin ai ya samu natsuwa ko to natsuwar wannan wa'anzanna wa'anzan lahu sakinatuhu alaihi natsuwan da manzo Allah ya samu to shine gainu ba gainul gairi gairiya ko gairu ba innaha izarul ubudiyyati wal iftikari wajen bukata yaya manzo Allah yake ibada a ga yadda ake ibada yadda sahabban manzala suke son annabi in suka zo suna kallonsa kallon manzala suna yin fana'il kulli ne suna karewa ne kaf ba sa sanin a sama suke ko a ƙasa suke ba sa sani saboda dumani na a gaban manzala to yaya manzon Allah kuma a gaban rabul izzati an gane shine gainu sakinatin da ake magana to yanda mutum zai gane a cikin sabon manzon Allah akwai wanda ya tashi yana tsaye aka harbe shi da kibiya a kirjinsa amma bai tsaya ya fasa sallan ba ya ci gaba da ruku'u aka sake ƙara matsaya ya ci gaba da sallarsa kibiya ce a ƙirjinsa aka harba amma kuma yana sujudi saboda ganin girman Allah za a iya kwatantawa yaya annabin yake sannan akwai urwatu bin jubairi urwa jikan sayyidina abubakar ya je gona ne kafarsa ya taka wani abu aka zo za a yanke kafar yanke kafar za a yanke sai aka ce sai an bashi wani magani ya kau da hankalinsa ya ce ma'azallahi ba za a yi haka da shi ba a kowane rana yana karanta ƙurani irin karatun shehu ibrahim ma'ana yana karanta izfi ashirin ne kwana uku ke sauka warwatu bin jubairi kwana uku ke sauka sai ya ce a bari in ya zo sallah yana munajati da ubangijinsa a zo a yanke kafa na fatan ana gane abin da nake nufi ya zo yana sallah aka zo aka yanke kafarsa yana sallah har ya idar da sallan ya yi assalamu alaikum bai san an yanke kafar ba sai da ya gama ya ce mutanen nan sun zo ne aka ce a har an yanke kafar an tafi dala a wannan duniya irin sahaban annabi ne tabi ne ba sahabi ba ne to ya natsuwan manzon Allah wajen ubudiyya fanzallahu sakinatuhu ala alaihi ala qalbihi ne shine gainul anwari da ake magana na fatan ana gane karatun to wannan idan mutum ya duba nasiba bintu adiya wanda ta zo ta tsarewa manzala fada a yakin uhudu wanda tsakanin kibiya da mashi don kar a taɓa manzala an harbe ta da tsara saba'in saba'in banda kibiya da ke jikinta da tsara saba'in a jikinta ba ta kauce ba saboda ganin mazala wannan a ranar uhudu ne wannan shine dalilin innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati duk wani magana da aka yi akan maza sai an sa mata saboda ita ne me take gani mushahadatu rasulullah to yaya manzon Allah tsakaninsa da ubangiji wannan shine san Allah yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a yakin hudun waƙiya da ta faru an kashe ubanta an kashe mijinta an kashe ɗanta amma abinda take magana aina rasulullah ina manzo Allah yake ta an kashe babanki an kashe mijinki an kashe ɗanki tana cewa aina rasulullah ina manzo Allah yake aka sake maimaita mata sai ta ce dullani ila rasulullah a nuna mu wajen da annabi yake da ta zo ta ga manzo Allah a cikin hema sai ce sai ta ce kullu musibatin ba'daka jalal ya rasulullah duk wata masifa in dai masifa ce da saukar wa dan adam in dai kana nan to ta sauka a kanmu bi ma'ana ya kare a kanmu wannan ganin girman waye annabi muhammadu to yaya annabi yake ganin allah wannan shine tarbiyyar annabi muhammadu tarbiyyar annabi muhammadu kenan to ashe istighfarin manzala inda izharin lil ubudiyyati ne wal iftikari bukatuwa ne tsakaninsa da rabbul izzati wa qala ibn aqai istighfaruhu wa filuhu istighfar manzalla da aikin manzalla haza ta'rifun li ummati wannan ta'rifi ne ga al'umman manzalla eh ta'rifi ne ka san waye annabin saboda ka san huwa al-mihrab huwa sahibul mihrabi manzalla shine mihrabin ka san duk duniya duk ka san mala'iku ma sun koye sallah ne a wajen annabi mala'iku sun koyi ibada ne gaba ɗayan ibada ta wajen annabi Muhammadu suka koya domin shi ne abdu huwal abdu haƙan wal anamu abiduhu huwal abdu haƙan manzala shi ne abdu haƙan da gaskiya wal anamu duk sauran tarkacin anamu abiduhu su ne kuma suke bayi ne na manzan Allah amma manzan Allah shi ne bawa Allah shi kadai ne shi kadai ne kowa yana ƙarƙashin annabi Muhammadu ne bihamdi ya alal istighfari manzan Allah shi yake dauka wa qala ghayru wa yastashiruna al-hazara mutum zai kiyaye zai alhazar kiyayewa wala yarkanuna illa al'amni amma ba zai karkata zuwa ga amnu ba wa qad yuhtamalu an takuna hadhihi i'anatun wannan tana kasancewa taimako ne na halatul hashshati wato hali na tsoro wa izanin da girmamawa tugusha kalbahu wanda take lalabin zuciya fa yastaghfiru hina izin sai ya ce astaghfirullah yanzu misali mu mu mu mu ce mu idan mutum za ka ji mutum wani lokacin wani abu ya shafe shi ka ce Allah haka ne ko ka ji ya ce astaghfirullah ko ka ji ya ce ya rasulallah wannan numfashin na jin daɗin faɗan hakan wani irin wani irin yalwa ne ko kana cikin rashin lafiya ne daidai wannan kalman akwai wani sakina wanda take zuwa maka sakinan tana zuwa musamman ya rasulallah kaji kai in ka faɗa za ka ji wani kai ba sai an gaya maka ga kai ka san yadda kake ji to gwargwadon kuma sanin annabin ne na mutum gwargwadon ka ne in sanin ka jigari-jigari ne ka dai tafi amma ka fi wanda bai san wannan ya kira Allah ya ji daɗi kamar haka wa mulazamatan li ubudiyatihi da mulazama ta wajen ubudiya kama kala fi mulazabatul ibadati kaman ta wajen mulazama na ibada na manzo Allah ne Allah ya ce manzo Allah daha daha mai suna daha ma anzalna ilayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka sha wuya ba ba dan ka ba tashqa na na halaka ba fa kada mutum ya ɗauki tashka halaka ne ba wannan ake nufi ba tashka a sauran maganan ya ibadi irin to halaka ne shaƙawa ne amma tashka a hadarin manzala ba mu saukar maka da alƙurani don ka wahala ba haka ya kamata amma in shaƙawa ne sai a ce mutum ɗan wuta to kagan ka ɗauki tashka da shaƙawa abu ɗaya ne amma a hadaran manzala baka isa ba in ka yi amfani da hadaran manzala ka ce ka ɗauke shi akan shakawa ne to mutum ya saki bugawa manzo Allah ya ce Allah ya ce masa baha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wani alqur'ani dan ka wahala ba ya rasulullah illa tazkiratan liman yakhsha wannan tazkiratan wa'azi ne liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah illa tazkiratan liman yakhsha wa'azi ne ga wanda yake tsoron Allah a gaya masa to me maza Allah ya ce masa inna fatahana laka fatahan mubina laghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa litimma ni'matu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza kaga abin da Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nafila raka'a 13 ne ko raka'a 11 ko raka'a 13 wanda in ya tashi nafilan yana yi ne daga dare in yazo Huzaifa bin Yamani ya bi shi sallah raka'a 13 ne 11 ne yayi amma manzo Allah in ya fara yana karatu na alqurani daga bakara sai dai kai maida tukuna ya ruku yace da ya ruku kuma yayi kusan tsayuwansa tukuna yace sami Allahu liman hamidu sannan yayi sujudi ya dade haka da haka zuwa alfidr yake to to tsayawan shine hatta ware matkadamahu kafafun manzala suna kumbura sai da aisha ta ce ya rasulallah yanzu ina ce Allah ya ce laƙar gafarar laula kama ta ƙaddamun min zambika wa mata akhara abinda baka yi ba an yafe maka in kuma za ka yi ma an yafe maka sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakura ban zan nuna godiya wa ubangijin da ya mun wannan kyautar ba afala akunu abdan shakura ba zan yi godiya ashe wannan din ina godiya ne wa Allah dan Allah ga abin da ya mu ka gani to ashe nan kalmar shukuru na godiyar kalmar shukuru a fala'akun abdan shakiran shakura abdan shakura wannan shi ya bawa manzala sallallahu salama mutum ya gane ga annabi ga yadda yake ashe kenan duk abin da Allah yake duk abin da manzala yake yana yi ne dan godiya shi yasa ibadan da na ‘yan izala ba iri ɗaya ba ba iri ɗaya ba ko in ce ibadan malaman in na ce ba iri ɗaya ba ne su suna tafiya a kan doron abin da suka sani suke ganin haka ne amma yanayin abun idan mutum ya zo ya bauta wa Allah yana jiran Allah ya bashi lada mu a wajen malamanmu kuskure ne a wajen malamanmu kuskure ne kai wa Allah ibada dan kana jiran ya baka aljanna ko kai wa Allah ibada dan kana tsoron kar Allah ya saka a wuta to a wajen sufaye kuskure ne kuskure ne ibadan yara ne ibadan yara abin yadda yake zama ibadan yara na sha bayani a kowane lokaci ina yawan magana a kai yaron da ka haifa wannan ɗana ne yana yaro zan ce masa zo ka je ka siyo mun wani abu a kasuwa ka yi sauri zan baka wani abu misali minti yi sauri ka je kan kwana ka sayo mu wani abu zan baka minti yanzu nan akan minti zai iya zuwa ko akan biskit zai iya zuwa haka ne ko akan wani abin da ake kwaɗayinsa a irin abin da ya bayyana a wannan zamanin yaro in ka bashi zai je ka zai zai sauri ya je saboda a bashi abin da yake bukata shikenan ya yi girma shi din ne ma'amala ce sai aure sai ka ce masa yi sauri da Allah ina son ka je ka sayo min kati na dubu biyar ka yi sauri zan baka naira zan baka naira dari yaya zai gani zai je siyo don a bashi naira ɗarin ko? me yasa ya wuce shi ne din nan fa'ada shi ne kuma yau ashe yau ya sanni ne sai ya kaji a can baba har yanzu fa yana gani na yaro ne ko na jin amsar da zai faɗa kenan haka ne ko baba yana gani na har yanzu da yaro ne ko haka zai ce maimakon tun da bai siyo maka ya kawo maka ba aka ba da yaje ya saya ne ma a bashi lada haka dai zai siyo don ya karɓi ladan? To, duk bawan Allah sali baya yin wa Allah ibada don abiya shi da aljanna ko don tsoron wuta. A yana yi wa Allah aiki ne saboda Allah ya cancanta. Don Allah ya cancanta ne. kaga idan ka zo kai mu'amala da Allah kai mu'amala da babanka a haka ai ka san ya cancanta ne a yanzu saboda haka ba sai ka karɓi wani lada don ya sa ka aiki ba to haka kuma ya kamata in ka san Allah ya cancanta to ba za ka yi masa don tsoron kar ya sa ka a wuta ko don kar ya baka aljanna ba a za ka yi don ya cancanta ne wannan shine rabi atala da wuya take cewa kulli ibadika ya abudu naka haufa nari da yawan bayinka suna bauta maka ne saboda tsoron wuta wasu kuma suna bauta maka ne saboda neman a ba su aljanna sai ta ce ana la'abtagi bi zalika badila ni ba na neman musanyi na bauta maka ne saboda ka cancanta cancanta shi ne to wannan kujeran haka bayan Allah suke kai wala hazil wujul akhirat a wannan fuska na ƙarshe yumalu maruwa fi badu duruki ana yana daukan abin da aka rawaito cikin shashin hanya na wannan hadisi ina wulai gano alaƙarbi ina samun natsuwa a cikin zuciya na gainu aka ce gainu sakinatu ba gainu gairiya ba ba duniya ko lahira ba a gainu dumani na yake samu fanzan lau sakinatu alaihi aksar min saba'i na mara fastaghfirullah ina roƙon Allah so 70 ko fiye da 70 ina roƙon Allah fa in kulta in ka ce fa ma ma'ana qaulu ta'ala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda me zaka ce yanda Allah yake cewa walau sha Allah da Allah ya so la jama'ahum da kowa ya haɗu ala al-huda kan shirya fala takunanna min aljahilina kar ka zamo daga cikin jahilai waye jahilin a tunaninka Allah yana magana da manzo Allah haka ne a yana magana ne da al'umman manzo Allah ko masu jahiya a cikin al'ummansa amma ba Allah yana nasarta jahilcin wa annabi Muhammad ba haka bane amma nassin ga shaka haka abin ya zo saboda haka yan buga-buga wanda ya zo kawai sai ya tsorawa annabi to ta wannan ne bala'i yake ƙara mana tarakuni hawa kan hawa Allah ya kiyaye وقال وقوله لنوح عليه السلام كما فن ده الله يوا النبي فلا تسالني ما ليس لك به علم karka tambaye ni abin da baka da ilimi cikin saninsa inni a'izuka ina maka wazi an takuna min aljahilina karka zamo daga cikin jahilai kana nufin ana magana da annabi annabi da nuhu ne a'a ba da shi ba ne da al'ummansa ne da al'ummansa ne falam ka sani annahu la yaltafatu fi zalika ila qawli man qala ba a dubawa a kalli maganan don wani ya faɗa fi ayatul nabiyina alayhi salatu wassalam fala takunanna mimman yajahalu kar ka zamo daga cikin wanda ya jahilta annallaha cewa Allah lausha da ya so la jama'an falal huda da kowa sai ya zama abu daya aya gane wa fi ayatin nuhi la takunanna mimman yajalu anna wa'da llahi haqqun karka yi zatan alƙawarin Allah gaskiya ne wai ya saba daga abin da wai na wa'daka wai na wa'daka haqqun duk abin da ya fito a sunan annabta to an riga an gina shi a gina yake kuma an satarta shi ba abin da yake nema an ba da wannan nubuwar jibili ne ba wani abin da yake taba shi saboda haka duk wani abin da ka ji an faɗa an yi nasarta shi to ana magana ne a kan al'umman zamanin ba annabin zamanin ba yawwa saboda annabin shi ne abokin magana dama al'umma yake nufi isbihi isbatu jari domin akwai isbatu jari min sifatin min sifatin layi wato na siffan jahilci na daga siffa daga cikin siffofin Allah wa zalika la juzu Allah biya baiwa eh kace ai annabi ya jahilci ai da yuba bai ba ai shi ne a nan ne ake ba da dalilin annabi musa alaihissalatu wassalam da yake cewa ya roƙi allah akan ya garabul izzati ko haka ne ya roƙi shi ya ce rabbi arini ko arini an anzura ilaika wannan kalman kawai hadubar sentence din arini an anzura ilaika tunda annabi Musa ne yace Allah ka nuna mun inganka sai kuma ka ce masa yi lantara ba za ka gani ba shi ne ba zai ganshin ba ko kuma ana magana ne da mutanen zamaninsa ne ba za su gan shi ba lantara ba za ka gan ba walakin wanzur il jabari fainista karra makanahu fa saufa tarani ka gani lantarani saufa tarani bai zama rikici ba lantarani ba za ka gani ba fasaufa tarani da sannu kuma za ka gani to idan mutum ya dawo sai ka na farko dai shin annabi musa ya jahilci ilimin allah ba wanda ya kai shi ba shine a cikin annabawa shine na uku a duniya amma ya jahilci allah kenan ganin Allah ja'izi inda ba ja'izi bane ba zai tambaya ba ko da kai ba za ka gan shi ba inda ba ja'izi bane ba za ka gan shi ba na fatan ana ɗan gane karatun haka to amma har gobe akwai wayanda sun tafi duk iya karatunsu har yanzu ba ga akan annabi Musa bai ga Allah bane to amma ga yanayin abubuwa ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه على الجبل جعله دكا وهر موسى سيكا lokacin da ubangiji ya tajalli dutse ne da gargaje annabi musa ya faɗi ya suma da ya faɗi ya suma da ya tashi mai ce tuktu ilaika wa na awwalul mu'minin tuktu ilaika wa na awwalul mu'minina jonin magana tuktu ilaika tuktu ilaika ba ilaihi ba me lamirin ya gan shi ya gan shi saboda kalaman ai tuftu ilaika ne ba tuftu ilaihi ba ban tuba ba na tuba zuwa gare shi boye nan wanda ban gan shi ba tuftu ilaika na tuba zuwa gare ka yanzu na gani na gane larabcin ya canza bai canza ba da kuma za ta bi dan mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za ku ga ubangiji ba sai kun mutu da suma da mutuwa da bacci duk ɗaya ne haka ne amma lamma tajalla rabbu al lamma tajalla rabbu al jala wa kharra musa saika suma da mutuwa da bacci me bambancin su ai ba ka nan ba ka nan ashe ka kalli abu Allah da yake Allah ya gara masa annabi Allah ya sa ana ganewa wal maghsudu abun nufi wazahum an wazar da mutane Allah ya tashabbahu fi umurin kar su shabbata cikin lamarinsu bi simatul jahiliyin da alamomi irin na jahilai kama kala kamar yadda Allah ya ce inni a izuka ina maka wazi an takuna min aljahilina ko walaysa fi ayatin minha dalilun ala kauni ala tilka sifati ai babu wata aya ta nuna cewa annabi Musa annabi Nuhu ya zama jahilin bai san Allah bane allati nahawum la an kauni alaiha wanda Allah ya kore shi fa kaifa ta wayatu nuhin qabla dan ayanta annabi Nuhu wanda akai fala tasalni ma laysa laka bi ilmun karka tambaye ni abinda baka sani ba fahamula ma ba da alama ƙabla aula ɗaukan abin da ke bayan shi ɗaukan abin da ke bayansa ya ɗauki abin da ke bayansa a kan abin da ke gabansa li'anna misala haza kar yuta ilal izini ana buƙatuwa zuwa ga izini ne ka nema ne a yi maka ko a'a fala tas'alni ma laysa laka bi ilmun ashe yana nema a bashi izini to neman izini yake nema ka nema ne ba amma a wannan neman ake nema izinin wakata juzu ibati su'ali fi ibtida'an ya halatta an ya halatta yin tambaya a farko fana hawullahu sai aka dakatar da shi an yas'alahu amma tsawa alai ilmuhu saboda abin da aka nan da iliminsa a ciki wa kannahu min gaibi aka boye cikin gaibinsa min sababil mujibi saboda sababin abin da zai sa a samu halaka daga cikin bayi saboda ɗansa ya halaka ciki suma akmallahu ta'ala sannan sai ubangiji ya cika ni'matahu alaihi ya cika masa ni'imansa bi ilani zalika ya fada masa bi qauli ka san damuwan yace innahu laysa min ahlika dalilin tunda danka wanda ake gani ya fito daga jikinka ne kana ganin ka san shi a danka ne to zai halaka kama haka ya ce innahu amalun gairu salihin innahu amalun gairu salihin ba yadda kake zato ba ne haka ma'ana hulmaki mai kotul kuluri ya ce ka zalika umirar nabina haka aka hori annabi alaihissalam fi ayatin ukura biltizamin sabari aka hori manzala da lizimtan yin haƙuri ala irade qaumi dan mutanen kan sun kau da kai a kanka wala ya kharuj inda zalika kar ka fita akan wannan fai qari bahalul jahil bi shiddati tahsuri sai zamo an yi ta muqaraba na hali na jahilai da tsananin tsayarwa hakawo abubakar bin furika wakila ma'anar khidabu wannan ma'anar na magana ne ummatin Muhammad an yi ne warin ma'anar Muhammad ai falata kunu min aljahilina kar ku zamo daga cikin jahilai haka wa Abu Muhammad al-Makki wa qala mislu fil Qur'an al-kaseer a cikin Ibn Kaseer fa bi hadha al-fadl a cikin wa qala mislu fil Qur'ani ya ya faɗa cikin Qur'ani irin wannan ayoyin sun zo a cikin alkurani da yawa masu misali irin wannan fa bi hadha al-fadl saboda wannan fadala wajaba al-qawlu bil ismati ya zamo dole kai magana annabawa ma'asumai ne alan biya uminu bada nubuwati qadan bayan annabi qada a yanke fa in kulta in ka ce fa za qarrarta ismatahum idan ka tabbatar da isman su min haza daga wannan wannan wala yajuzu alaihi shay'un min zalika ashe duk abin da aka nasabta wajen annabi nuhu ne ko wajen annabi musa ne ko to duk ana magana ne da mutanen zamanin sa ba annabawa ake magana akan su saboda haka ka tabbatar da ma'asumai ne fama mana izau wa izan wa'idun layi na nabiyina alaihissalatu wassalam alƙawari na narko ala zalika akan wannan in fa'alahu in manzo Allah ya aikata misali wata jiruhu minhu ana masa tsoratarwa ne laina asharakta manzo Allah laina asharakta ya rasulullahi idan ka hada Allah da wani na ana fahimta laina sharakta la yahbadan amaluka in kai zamo mushriki in ka hada in ka hada ni da wani ya rasulullahi la yahbadan amaluka duk Allah zai rushe aikin ka kana zaton annabi yake magana da shi ba annabi bane ana magana ne da annabi saboda shi ne zai iya musu magana amma Allah yana magana ne da manzo Allah amma ba a kan manzo Allah ne manufan ba qaumuhu akan mutanensa ne wala takunana min al-khasirin Allah ya fada wa manzo Allah haka bai bai ai bai taba kiran shi ma da Muhammadu haka ba ya ma hana a kira shi ya Muhammadu ya hana kuma ya hana ya ce kar wani ya daga murya a kan maganansa ya yi magana wani ya daga murya a samansa Allah ce to zai rusa aikin kowaye bai damuwa ko abubakar ne ko umaru ne ko usmanu ne ko aliyu ne za a rusa aikinsa kuma rusa aikin za a barka amma shigo-shigo ba zurfi ba za a bar ka ka gane Allah ya bata aikinka ba don kar ka gyara ba za a bar ka ba don kar ka gyara kawai ku wuce wuta direct ba bugu ba an bugu wa qawlu ta'ala wala tad'u min dunillahi shine irin wannan ne walau taqawwala alaina ba'al al-aqawil da babban malami ya fasaranta yace za a yi kamun karfi wa kare kashin bayan sai na satana nabi wannan shine illa hmm ma la yanfa'uka wala yadurruka kar ka kira wanda ba zai amfani da kai kuma ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta in ka aikata fa innaka idhan min zalimina to wannan aya in wanda ya zo dan bana bakwai ne haka kawai zai hau kan aya ya tumurmusa shi kuma yana tsafta shi wa manzo Allah to ta za a zauna lafiya wa qawlu ta'ala ولولا أن ثبتناك يا رسول الله ولولا أن ثبتناك بعدن من تسير بعدن من تسيا maka ba ko بعدن mun tsaye da kai ba ko بعدن mun karfafa ka ba laqad kitta taratnu ilayhim shay'an qalila kai kusa kitta taratnu ilayhim ilayhim shay'an kai kusa ka karkata zuwa wajen su kana nufin annabi Muhammad ake nufi al'ummansa ake nufi al'ummansa ake nufi idan la zaknaka bi fal hayati wa bi fal mamati thumma la tajid laka alaina nasira haba haba da mun dandana maka bi fal hayati wa bi fal mamati eh thumma la tajid laka alaina nasira sannan kuma ba za mu taimake ka annabi ba annabi Muhammad ba al'umman annabi a cikin mutanen al'umman annabi ne duk ana magana ne da su wanda annabi ya kwaso yake tafiya da su da su ake magana amma maganan tana fitowa ne ta bakin manzo Allah saboda Allah da shi ne abokin maganansa ba wani ba shi ne magana wa qawlu la akhadna minhum bil yamin da mun yi masa kamun dama su mallaka na min hulwaci wa qawlu wayin tudi aksar man fil ardi idan wayin tudi idan kadi aksar man fil ardi mafi yawan wanda suke bayan kasa yudilluka an sabilillahi da su da su batar da kai sa ka bi ka dinga bin waɗansu wanda ba Allah to na isman ina isma in dai ka fassaranta wannan ayoyin gabaki daya ai wannan ayoyin na hadari ne kuma yawancin izala billahi alazim da haka suke fassaranta fayyasha illah fayyasha illahu ya hatima ala qalbika inda Allah ya so sai ya rike zuciyarka na'am inda Allah ya so sai ya rike zuciyarka yin ya rike ba za ka yi motsi ba waillan taf'al in ko baka yi ba fama ballagta risalatahu baka isar da manzancin da aka tura ka ba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abun da ya motsi yana cewa huwa qadirun ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjilakum aw yulbisukum shi'a wa yuzika ba'dukum ba'sa babin abinda manzo Allah yake cewa subhanallahi ko subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sarki ya tabbata ga Allah irin wannan bal wa qadirun ala an yab'as alaykum azaban min fawqikum Allah yana da iko sauko muku da azaba daga sama aw min tahti arjulakum ko mun fito da shi daga kasan aw yalbisukum shiyan wai zika babukum ba sababin a har aku fada da junan haka manzo Allah yana neman tsari manzo Allah an ce in lokacin da in aka tashi karanta wannan nassin to mazalla fita hayyacinsa yake saboda ganin girman Allah to irin wannan shine za a ce an a yi ta yi don a tsorata annabi al'umma annabi yake magana kai itakin laha ka gani ka ji tsoron Allah wala tuɗi alkashiri na wurin munafiki na karka ji kafirai ko munafikai kenan da yana son ya bi su an fahimta? to duk wayannan gabaki ne yadda za ka gani annabi muhammadu a tsaye da shi a kunin da ke babu wani abu wanda zai taba gidan annabi muhammadu ta ko ta ko ina annabin yadda yake kenan Allah ya ganar da mu falam ka sani wa faqana Allahu iyyaka da mu da kai Allah fahimtar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah la yasihu bai kamata kamar wannan ayoyin da duk aka kawo a misali ka jora ma annabi ka ce ya zama min al-mumtarina min al-qatirina min al-jahilina a a bai ba wala juzu alai bai halata ba an la yuballiga a ce wa manzo Allah baya isa da aike wani ya arifa amrabi manzo Allah ya saba wa ubangiji kenan wala in shirk bi ko a ce manzala an yi mana magana kar ya yi shirka da Allah wala ta kawala lallahi ma la yahibu kar ya fada kar kar kai da walau ta kawa wala alaina babu la qawli la akhadna minhum bil yamin kamar irin wannan fa kace manzala sallallahu alaihi wasallam yayi wadansu maganganu wa Allah ana fahimta aw yaftari alayhi ko yi ƙarya ya faɗa wa Allah aw ya billa ko ya bace aw ya kutama ala kalbi ko balle a rike zuciyar annabi a hana shi fahimta aw ya fi alkafirina ko a ce manzo Allah ya bi kafirai lakin Allah ta'ala yassara amrahu wannan komi Allah ya yassara aikin manzo Allah bil mukashafati wal bayani da mukashafa da bayani fil balagi lil mukhalifina ga masu sabawa wannan iblagihi isar wansa illa mai kun yaji sabili in bai isar ta wannan hanya faka annahu ma balaga dole ne manzala ya fada ya isar da sakon amma yana magana ne akan al'umman annabin ba ba annabi Muhammadin ba fada ya banafsau kaga zuciya ta samu natsuwa waqawa qalbu manzo Allah Allah ya karfafa zuciyarsa bi kauli wallahu ya asmika min Allah ko ai an gama saboda haka ma'asumi wallahu ya asmuka min nas kama kala li Musa wa Haruna kama yadda annabi Musa da Haruna kaga duk wannan duk abubuwan da aka yebo tsakanin mutane ne dai ko to Allah ya kiyaye shi amma amma stantin amma tab amma stantin ya sha annabi Musa da Haruna yace la ta khafa innani ma'akuma asma'u wa ara la ta khafa ma'ana ku nawa ne kar ku ji tsoro na innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku to tunda Allah yana tare da mu yana tare da su a shikenan an gama shin wanda yake tare da Allah zai faɗi ba zai faɗi ba saboda haka an warware bayan ko kaman litashtar da basayarar fil iblayi wajen tsananta basira wajen yisarwa ne wai zara dinin layi da bayyana addinin Allah wai zaba anhum al-khawfa al-adawi an tafiyar musu tsoron abokin gaba almuzai ifilin nafsi wa ma qawlu ta'ala wala taqawwala alaina babil aqawil la akma minhu bil yamin thumma laqana laqana minhu lutin ko wa qawlu idza la zaknaka bi fil hayati wa bi fil mamati irin wannan fa ma'ana anna haza jaza'u man fa'ala haza ne a cikin al'ummanka duk wanda yayi to ga yadda zan yi masa ba annabi Muhammadu ba wa jaza'uka sakamakonka laukunta mimman yaf'alu laukunta da ka kasance mimman yaf'alu wanda yake aikatawa wa huwa la yaf'alu kuma ba zai aikata ba to me zamar saboda haka babu ko wa kadhalika qawlu wa in tud'ik aksara man fil ardi yudillaka an sabilillah والمراد به غير كما قال إن تدعوا الذين كفروا يردوكم عن أعقابكم فتنقلبوا خاسرين na fatan duk an gane mafitan karatun gaba kida na hada ni saboda mu koma isma na mai da jahilai a kiyaye abubuwan bayan shayin lahu ya hatima ala kalbika lan yana shararsa la ya faɗan na amaluka wa ma shi bahu falmuradu bi gairu wani yake nufi al'umma annabi ake nufi al'umma annabi musa ake nufi al'umma annabi nuhu ake nufi al'umma annabi ba amma ba annabin ba yawa wannan hazal halu min man asharaka wannan hali wanda ya shirka wani bi la yajuzu alaihi haka bai halatta ce manzo Allah layin asharakta la yahban nan na taina annabi Muhammad zai shirka taina hmm itaqilla kace itaqilla manzo Allah kaji tsoron Allah zulu waisiri ba shi ne ya faɗa ya lalace ba ko ba haka ba ne to ita gila wala ta lil kafiri na wani munafiki na shi kuma ya ce ita gila cikin kyauta ya ce me ce ya ce subhanallah in dai ban ji tsoron Allah ba waye zai ji tsoron sa hmm falasta fi annahu ata'ahu wallahu yanhahu amma yashau Allah ya hana shi abin da yake aikatawa wa amuruhu bima yashau Allah ya hana shi ya hore shi kama kala wala tudari alladhina yad'una rabb rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajahu وما عليك من حسابي من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتت فتتردهم وتكون من الظالمين وما كان طردهم عليه الصلاه والسلام ولا كان من الظالمين ولا تطرد الذين يدعون ربهم كركو كوري الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما سي ذكر الله سافيا يمشي suna neman kusanci ma alayka min sabiyin kaga ma alayka min sabiyin min shay'in ba baka da hannu cikin hisabinsu wala min hisabika alaihim min shay'in fata daruddahum fatakuna min azalimin ka kore su ka zamo daga cikin azalimai mutanen da suke tare da annabin ne Allah kiyaye manzo Allah bai daga cikin azalimai bai yiwa ko ina saboda haka da mu koma mu sake ciro annabawan mu ga ismatul anbiya yi qabla nubuwati ismatul anbiya yi qabla nubuwati lokacin da na wacce wacce lokacin da na project ina a yi biyu zaria na yi akan amana na manzo Allah ne sai mushrik dina sai ya tambaye ni manzala kafin a bashi annabta da maganarsa bayan an bashi annabta da kafin a bashi annabta ɗaya ne sai na ce wani lokaci ne ba ma'asumi ba na ce wani lokaci ne ba shi ba ma'asumi ba ne sai in na ji tukuna ni kuma sai in fara daga nan ai ba amsa saboda yadda yake haka yake shi annan mamu yadda yake haka yake shi ba ba wani aikin da ka yi wannan kake karansa kamar duk salatin da muke muke cewa salati goma ga annabi hadiya ga manzo Allah mun ba da hadiya duk mu ne muke karuwa shi ba abin da ya shafe shi sai dai nuna damuwanka da shi din kuma sai a daga ma daraja shine nuna damuwanka da shi to sai a kara ma daraja amma ba abin da shi shi tuntuni a cike yake ba abin da yake nema wajen kowa ko me Allah ya mar amma mu da shi ne muke amfana muka ce mun yi salati goma ga nan mun yi wannan dan annabi mun yi dan annabi Muhammadu mun yi dan annabi mu yawaita faɗan abubuwa dan annabi muka yi yana da kyau yana da kyau wahabiyawa suna kokarin sai sun raba annabin da mutane amma duk abin da za ka yi ka yi ka ce ka yi don annabin ina jin ko don babanka ne in ka yi ai ana so to ya kai don annabi ya zama illa in ban da sharin wahabiyawa Allah ya yi حسب المهيمن وحسب الواقي حسبي قديم الله وحسب الباقي وليس العبد سوى موده بإن كسرت إنني مغلوب ولد بلا ديولي مسوب فقال عدو إنك لقدير علي أنا إنك لمريد ولا يكون غير ما تريد الذي كيف تهار المريض وكيف تنزله ما لا يريد خذ إنه يعبدنا لا تبدنا كائنا من العبادة مثل السوء يوم لدي والسوء سوني ومني كيري نعم الذي مدام وسمدا إنا بني أنفسنا وسمدا أسارا نسرا قريبا والذي داول عبد وعذاب فيه بكثرة واسماء أجد بين فهي لا يقع شيء ولا وثيقا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول وإنما حرت لم يأتل يا ربي بالمائلة مؤثر وهم الذي قاربه النسرى وآله وصحبه الأبرار اللهم صل على ربنا الأشهاد ولا مالي لا كذلك المستقيم وعدا آلي كقدر مدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين